بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna daren juma'a ne daren bakwai ga watan zulqada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga maka zuwa madina na da shekara 1442 daidai wanda daidai da 17 ga watan shida shekara ta 2021 wannan kuma Allah da shine kasat na 414 cikin jirgin karatuka da ake gabatarwa cikin wani littafi albarka littafin imam muslim ibn hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun shine karatun hadithi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi Allah ka azta mu karatun hadisan manzon ka alaihi salatu wassalam ka azta mu da aiki da su da amfana da su duniya da kiyama ana jin mu da sauraron mu daga nan cibiyar mu ta ilimi wato darul hadith salafiyya wadda ke number 4 madarka cirowar gaskiya ne a zaria kaduna state nigeria ita darul hadith salafiya makaranta ce wadda babban malamin a shekul allama muhammadin awwal adam albani zaria ya kafa a wannan gari na zaria kadai don yada manufofinsa da da'awar da yake zuwa ga tafarki zuwa ga da'awar da yake zuwa ga tafarkin salafus salih muna fatan Allah ya nufi ya sa albarka idan ba manta ba a jiya mun kwane babu ta'awudh min azabil qabr wa azabi jahannam babun da yake mana bayani neman tsari daga azabar kabari da kuma azabar wutar jahannama a jiya mun karanta hadisan babun gaba daya mun zo muna kanta wasu fa'idoji ne da Sheikh Professor Muhammad Ibn Al-Arabi to ke fitar mana a cikin wani littafi namu na Al-Bahr Muhiq sajjad sharhi Muslim Ibn Hajjaj muna katun fa'ida ne mun kwana ne akan da muke katun kan fa'ida ta biyu inda ce isbatu azabil qabr wato ita daga cikin wannan hadisan za a fahimci cewa akwai tabbacin azaba a kabari inda muka ji bayanin dalla cewa wannan tabbatar da azaba a kabari aqida ce cikin aqidun ahlus sunna kusan ijma'in salaf akan haka cewa akwai azaba a kabari mun dogon bayani game da haka cewa alimin alamul gaibi wato rayuwar ta gaibu ba a kwatanta ta da rayuwar duniya hadisai sun tabbata akan haka tantararan masana hadisan manzan Allah da tafsi da Qur'ani sun tabbatar da haka tun daga kan sabon manzan Allah zuwa tabi'ai zuwa tabi tabi'ina har yau da muke ciki malaman da suke abin kalla abin allura da su sun tabbatar da wannan hadisai da wannan ma'anoni din Allahumma illa ma kana min mu'tazila tun daga farko farko an samu mu'tazilawa waɗanda su ba za a kalle a cikin malaman al'umma ba suka fara inkarin wannan abun har daga baya baya abin ya kusa mutu tura mulkin mallaka suka rayar da wannan tunani din wanda yanzu ake fama da shi kuma har wasu sun ƙara akan yadda mu'tazilan suke ma da miyagun maganganu kan nasosin shari'a din muna fatan Allah tsare mu Allah tsaron faɗa da nassoshi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to fa'ida ta uku mala yace bayanu anna azabi anna azabal qabri laysa khasan bil yahud shi wannan hadisi yana mana bayanin cewa azabar kabari ba ta keɓance hudawa bane kawai bale ummu ghayrahum min al umam ta hada da dukkan wasu mutane wanda ba yahuda ba cikin al'ummomi wannan hadisi ya karantar da mu haka wa minha daga cikin fa'ida ta hudu sai ce jawazun ta hadithi an ahalil kitabi idan wafaka ƙaunar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama halascin karanto ba da labari ko da ba da labarin wata magana daga ahalil kitabi amma in ta dace da faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko in ta dace da abin da yake a cikin tabbataccen shi shari'a musulunci ina fatan fahimci wani abin kaga daga wannan kenan za mu fahimci cewa idan ka ji babu an ce fasso kaza ya ce kaza ko babu rabarin ya ce kaza kakka saurin karetawa ba a kareta abin da su ahlul kitabu suka faɗa sai an duba in ya ci karo da abin da yake tabbatacce a cikin addinin musulunci sai a kareta wannan idan kuma ga bai ci karo da shi ba to kenan babu laifi shi a babin halasci ne wannan sai za a iya hakaito wannan magana din jawab fanci bambancin ko idan suka kawo wani abu da ci karo tabbatacce addinin musulunci za a mai da shi ba za a saba suka kawo abin da bai ci karo da addinin musulunci ba watakila ma yana wani ƙarin bayani ne a ciki ba inda ya karo ƙur'ani ko hadisi ko wanda abu da aka san a cikin addinin musulunci babu laifi a hikayarsa kamar da manzon Allah yake cewa a ba da labari da gare su babu laifi akan haka ba zaka ce in bai karo da abai tabbatacin shari'a ba wa min hada kacin fa'idojin tawakkufu an khabari ahli kitabi hatta yu'rafa asdiqun huwa am kadhibun mutum ya ja tsaye waje ɗaya game da abin da ya ji daga bakin kiristoci ko yahuda sai an bincika gaskiya ne ko ƙarya ne wa min ha daga cin fa'idojin hadisin dai bayanu ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam min shiddatil khawf min Allah ta'ala akwai bayanin halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake akan shi ne da ke nuna tsananin tsoron shi ga Allah madaukakin sarki na za mu gano haka inda aka ce mashi inda wannan bai huda ta ba cewa za a jarrace ku a kabari aka ce farta a rasulullah sai tsorata to wannan naje wanda manzon Allah ke da tsoron Allah madaukakin sarki fa kana yastaidu min azabil qabr daga nan sai zama yana neman tsayi daga azabar kabari wa azabin nar da azabar wuta ma annahu gufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara tare cewa fa shi manzon Allah nan an yafe mai duk abin da gabatar zurbansa da abin da jinkirta ina fatan fahimta so kaga wannan min babi aula mu yanzu mu zama muna da wannan tsoro din kada mutum ya shantake a cikin addini ko kuma kana wata hidima ta addini ta ce za ka shantake kana ganin kamar ta faso da aka ce wai faso wai a girado da aka tambayi wannan abin wai faso zai shiga aljanna kuwa sai ce mene ha ha ha ba dole ba ina fatan mutum da gidan uban shi ina fatan fahimta wai zai dai dariya ma to an wai bai kamata a tambayar ba to kaga mu a karanta ta musunci ba wanda yake ba wanda ya zama Allah dole sai ya shi aljanna sai ya sa shi aljanna fa ina fatan fahimta hasali idan ya zama zan Allah yana tsorata yana firgita daga abin da yake azaba kabari azaba jahannama to kai menene za ka yi har ya baka lamuni kan cewa aiku automatic kawai ba matsala idan ya zama irin abubakar siddiq irin umar al-farid irin usman bin nurayn irin ali radiyallahu anhum a ce duk da alƙawarin aljanna da annabi ya musu duk da kyawawan ayyuka da suka gabata a wannan rayuwar da tarihi ya aje mana shi ba su yi sakwa-sakwa da addini ba kai mai da wandali za ka samu abin nan cikin sako da ke cewa shi fa inda zai kafa aljanna ɗaya masu ya ga ɗaya ta biyo tukuna babu mana kali da mana cewa na yi kaza mu ne kaza shi kenan sai mutum ya dogara ga abin nan allah sa yan wasu na fahimta point ɗin da nake hari a kai da yawan kula cewa ni in ɗan izala ne sai na ganin automatic kawai shi kenan ai mu ne ala suna da mu aka yi wa'azin gumal da mu aka yi wa'azin yobe da mu aka yi wa'azin jimeta duk wannan ba bai bar raka daga kan wani abu ba ya kai dan uwa in ɗan ɗariƙa ne sai ce a ai shehu ya ce ba komai ina fatan fahimta yes haka suke watan na dawo muna tafiya na dawo ga fatakwani ko abuja yana ka hanya na shiga wata mota ashe duk sauran yan ɗariƙa ne ka ɗan izala an gan da gemu sai aka fara fira ai don da bai san wali ya shiga uku ana ta irin cacaka ta ɗin nan ka san su addini yan ɗariƙa addinin siyasa na demokuraɗiyya ne wai fa yana na lafiya yana tafiya fa da ya ganka da gemu sai fara ka la'il la'il wato wai bare baka haushi ko ba kula da su ko kuma sai ce Allah ya kyara wai kai baka san Allah kaji siyasa malam a kaji demokuraɗiyya malam sai aka fara to ai to da labari kai labari wani ke ce mun ai yake faɗa a mota ina ji ai shi aljanna automatically bai da shakka shi dan aljanna ne kun gane shi bai da shakka shi dan aljanna ne kuma dalilinsa wai lokacin da ibrahim ya sai zo najeriya to ya shafa mashi kai lokacin shi yana yaro to ba ya ce sai ya kafa hujja da cewa to ai dama shehu ya ce wanda ya gan shi da wanda ya ga wanda ya gan shi da wanda ya ga wanda ya gan shi duk aljanna babu hisabi kaka ji wannan kayaniya don allah marra'ani wa marra'a marra'a marra'ani fa huwa aminu fil jannati kaza da kaza wanda ya gani da wanda ya ga wanda ya gani da wanda can din haka ne aljanna kawai ina fatan fahimci wannan abu sai ce to shi ba ma ganin in yasa ba shi shi har ma shafa mai kai yayi to gaskiya shi ko in haka ne ko to in wanda ya gan shi ma an ce aljanna to shi da haka shafa mai kai fa da haka shi kawai yana yawo ne jira yake kawai ya mutu ya wuce aljanna abin shi ina ba ta fahimta to haka mutane suke idan mutum ce shi dan salafiya ne da shi aka yi da'awa da shi aka fara kaza sai gashin take yana keti yana keta rashin mutuncin da ya ga dama da da'awar mu ne salaf mu ne salafiya laysa bi amanikum wala amani ahli kitabi man ya'mal su'an yujza bihi jama'a ba tasmiyar musammayar bane ba suna bane abin malam jama'a aiki ne shi na asha imamu tahawi a cikin tahawi ya ce wal amnu wal iyas yanqulani min al milla kawai kai yanke cewa kai dan aljanna ne kawai ko kuma ka ɗebe rai kai kai kana ka ɗebe rai daga rahama Allah ce dukkan suna ifar da mutum ma daga addinin musulunci gaba ɗaya ko ba ka imamu tahawi ya faɗa ba so ba wani dalili da zaka ba wani bauta da zaka kace wai kai yanzu ka yanke cewa akai shikenan kai dan aljanna ne kai ne dan uwa ka dan yanke tai ina fatan fahimta so nawa mutane suka yi kokari daga baya kuma ka sun canza kaga sun koma wasu abubuwa daban da kana ganin mutum su ne gaba ga wajen addini su ne gaba kaza waje kaza sai ga mutum ya canza ya koma ya warware ya canza fatawa ya saki wandon shi ya aske gemu ya kaza ko duk ba a samu wannan ba jirkitawar rayuwa bace shine karatu babun da makaranta an jima fitatul mahaya kana sunna ka dawo kana masunna tawili abinda ka sani ka tabbatar ka dawo kana warware shi da shubha da ummat da tawilat wannan fitina ne a cikin rayuwa wani abu ma mutum zai kuma ne haka ne saboda ardon min hayatid duniya wani abu da yake samu a duniya ko saboda position ko mukami ko wasu abubuwa ina fatan fahimta ba haka su salaf jama'a ko walla ba sa sakaci ba wani mutum da yake sakin jiki sai wani amma kowa na dagewa ne hajaran majara wajen nan mai yarda Allah madaukakin sarki kuma abinda Allah ya ga mana game da annabawa kenan ulaiil kalladine dauna su ma bane yabtaguna ila rabbihimul wasilata aihim aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba wa'incan annabawan ma da su ake bauta su kansu fa ba wai rike hannu suke suka ce a to mu da ake mana wahayi sam yabtaguna ila rabbihimul wasilata suna kokari ne suna neman kusanci zuwa ubangijinsu wayarjuna rahamatahu suna fatan rahamarsa wa yakhafuna azabu suna tsoron azaba Allah to wannan shine mu'mini ba wani aiki zaka ce wai yanzu ka samu aminci amma kuma babu laifin da zaka kuma kace ka yanke kauna da rahamar Allah ina fatan fahimta to irin wannan harawa ma da ake ma ka du mutane ko na fulfili mutum ba yi ko na kula cikin mutane za ka mutum ai mu ne shi ne ustazu shi ne malamin islamiyya ta tunjukun shi ne malamin islamiyya a zaria amma za ka ko na kula ba yi ko kiyamule ne ba ya yi sannan watakila na ɗan girma ƙarya ba ina fatan fahimta watakila yan matan shi guda biyar kuma da mata huɗa ke aura ma shi yan mata guda biyar irin wannan ne zai mahaci yana wani tutiya da cewa shi wani ne duka daga cikin ƙungiyoyin na faɗa izala ɗariƙa salafiya duka wannan ɓangar da kake gani duk akwai wannan alamomi na murji'anci a cikin zukatan mutane alamomi na murji'anci a cikin zukatan mutane wallahi nawa kaina da siya kowa ya tashi kwaci kanshi wajen ubangiji mutane ba san lahira ba ne amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya san mecece lahira shi yasa da aka faɗa maka ga ya girgiza shi ina fata an fanci wannan abin Allah shi da mu to kun ji da abin da malaka ce bayanin ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam min shiddatil khawfi min Allah ta'ala wannan hadisi na kantar da mu bayanin yadda manzon Allah ke da tsananin tsoron Allah madaukakin sarki sai ya ce fa kana sa'idu bihi min azabil qabr daga wannan sai zama neman tsari da shi Allah madaukakin sarki ya kare shi daga azabar kabari kada kai da dan wawo ne ce maka ya lamunce maka kun fahimta ta wannan mutanen sufai da ɗan ɗariƙun da ake magana sai su ce mu muna zagin su wallahi allah allahu ya alamu wanda ba zagin ku muke ba ba kuma wani kwan mu zage ko mu ci mutuncin ku ba amma kuna cikin mugun haɗari ne an raba ku da addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an haɗa ku da wani abu za ku je lahira ku sha mamaki kawai sai ce maka wai yafe maka alwala wai yafe maka sallah kuma shi ka ce wai ta yamu shi'awa ina fatan fahimta waye isa ya fi wani ko annabi muhammad ba zai fi maka sallah ba sallallahu alaihi wasallama wallahi shi ma ba zai fi maka ba ballantana wani dan karan kada miya da yake ƙaryar dangantuwa zuwa ga jikan wai shi jikan annabi ne sai mu ce zo sami kuna da ce duk ku tashi ya yafe mako sai ga sun tashi wai sai a sallar juma'a sai a zo gidan shehi sai taro sai haka sai ya raba sai ga mutane a turtsai na in yi haka wai nan kenan kun abin da ke nufi wani di ya gafarta masu kuma kawai sai a tashi wa ai mu alhamdulillah ta ga ana shafa mutum wai shehi ya gafarta mai ba wannan ai na wani irin addini wannan inda za ka annabi Muhammad ya hutar da sahabbai mana diyin su ma ya raba mana ya ce dina gafarta muku nan bangaren kuma dina ga da ai haka mana a huta eh darajar shehunka ta kai darajar annabi muhammad ne ba ta kai ba darajar shehu ta kai darajar wali ne ta kai darajar sayyidina abubakar ne ba ta kai ba ta kai ta umar ba ta kai ba amma ba wani cikin wayannan sabon taɓa gigin ya ce ya gafarta wani fa amma sai wani zai ce ya gafarta maka ya ɗauke maka sallah shikenan kuma ce shikenan kuma a ce kar a faɗoran cewa ya wannan abin ya saba musulunci da'awar rububiyya ce wannan da uluhiyya da'awa ce ta rububiyya da'awa ce ta uluhiyya kace ka gafarta wani ba mai wannan alfarma duk duniya ba wanda yake gafarta wani ko mun kankanta wannan zunubi in ba Allah madaukakin sarki ba ku ji ba addu'a da Annabi yake kai da sayyidina Abubakar Abubakar ne yake ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga mu wata addu'a da zan gaita musamman sai ce mene kace Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran sai ce mene wala yaghfiru dhunuba illa anta yau kuma gashi yaghfiru dhunuba ghairu Allah wannan siffa ce ta Allah shi kadai da a wata shirka ne ga wani mutum cewa wannan gafarta zunuban da Allah wallahi shirka ce wannan magana Allah annabi ya ce wala yaghfiru dhunuba illa anta ba mai gafarta zunubi in ba ka bai Allah faghfir li maghfiratan min indika ka gafarta mun gafara ta musamman daga wajen kai nan an al-ghafur rahim ina fatan fahimta so amma sai ce wani ya gafarta maka wani ya baka aljanna shikenan kai kuma soko ka je ka zauna da an gwance maka a rabu da shege ba abin da ya tsinana maka sallame shi kace ka saki wannan wali saki ɗari. ka kama hadisan manzan Allah ka kama sunna ta manzan Allah sallama sai ya ce ka ga yana zagin wani ina fatan fahimta shi kuma waye zaga shi kuma ya rintan siffa da aiki na Allah madaukakin sarki to da zagin wani da rintan siffa Allah madaukakin wani laifi kenan ina fatan fahimta so anan dai professor Dawo Kojimi mana karatu cewa fa ita ba dariƙar nan fa sana'antota akai wannan jawahar ma'ani da ake tarkici akan shi fa fasto ne rubuta shi shi jawahar ma'ani din fasto ne rubuta shi kuma ga lambar bolin din da yake a fadar Vatican fadar Papa Roma jam Papa Roma a fadar shi a je library kaza ga sunan wanda ya rubuta shi ga kuma shekarar da aka rubuta gashi gashi duk ya faɗa kuma shi ya zauna a fadar fafaroman ne ya gani kai da gani ka san ya kama da ɗariƙa mala ya kama da abin da kiristanci ke ciki haka wa'azi muke muna kira ga mutane su yi watsi da ɗariƙan nan su kama sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wallahu musta'an kuma da cewa min daga cikin fa'idojin hadisin dai bayanu annahu sallallahu alaihi alamul ghaiba wata sabuwa kuma ina fatan fahimta daga cikin shine kuma hadisi yana kanta da mu ashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai san gaiba ba kun fahimta sai ce illa ma atla'ahu Allah ta'ala bil wahyi sai fa abinda Allah ya nuna mai shi ta hanyar wahayi walidha ankara alal yahudiyyati azab al qabr ma annahu haqq saboda bai san gaibu wanda ya sa ma da bai hudu ta faɗa kafin ya sani ya mata inkari cewa ba haka ba ne li'annahum lam yuha ilayhi bihi fi zalika domin a lokacin ba a mai wahayin cewa eh akwai azaba kabari ba thumma lamma uhi ilayhi bihi saddaqahu asaddaqaha sai daga bayan da Allah mai wahayi sai kuma ya gaskata wannan bai hudu ya din wannan shi ma wai har yanzu akwai musulmin da ake jajiya da su akan wannan magana wai an ce annabi bai san gaibu wai sai an zagi annabi kun fahimci wani abu wannan kuskure ne dan ba ba fa mula malaman sunna ne muka ce annabi bai san gaibu ba a nassin qur'ani Allah ce qul la ya'lam man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wama yash'uruna ayyana yub'athuna Allah ce kai annabi Muhammad ka gaya wa al'ummar duniya kaf la ya'lam man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah cewa dukkan wanda ke sama da ƙasa kaf ba wanda ya san gaibi in ba Allah maɗaukakin sarki ba ina fatan fahimta sannan wa ma shi ɗaruna a yare ba a suna masu da augaibin ba san yaushe za su mutu za a tashe su ba su ma to yanzu wannan wanne cikin mu ya ce annabi san ga kokon nasin qur'ani wa aka umarta da isar da wannan sakon shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ma ka tsaya musu a nan wajen sai mu tsallaka sautul arabi ko qul kuntu a'lamul ghaiba sai ce mene lastakthartu min alkhairi wama massani su Allah ce ka gaya masu da a ce na san gaibi lastakthartu min da duk inda alkhairi kenan zan je kwaso wama massani su da inda za a cuta da ni ba zan je wajen ba ina fatan fahimta amma annabi san gaibi bai tashi ta faɗa ifa yana tsammanin dangin uwa suna tausayi suka fafasa mai kai na haka ne ko ba haka ba bai san gaibu bai je ana aka bai abin da haka bai annabi bai san gaibu da nassun qur'ani da nassun ayoyi ga sana wannan kasim bin nabi cewa kullun kunta almul gaibu la sakatatu bai kai wacce kuma ta hada dukkan wanda ke bayan kasa cewa ba wanda ya san gaibu ba Allah madaukakin sarki ba amma sai ka tambaya me wani tambaya kawo shi ba cewa to yayi ba da labarin za a yi kaza ya ba da labarin za a yi kaza sai muka ce ida ma ba labarin cewa illa ma atla'ahu Allah bil wahyi sai fa abin da Allah kanta da shi da wahayi yanzu daga lokacin da Allah ya ga mai wannan abin ta hanyar wahayi shi a haƙƙin shi ba gaibi bane mu ma a haƙƙin wani ba gaibi bane yanzu kamar dujal da ya juji da majuju da annabi Isa mu yanzu ba gaibi bane a wajen mu saboda mene saboda annabi Allah ya karantar da shi cewa zai faru kuma ya gaya mana yanzu muna da yakinin wani abu za su faru yanzu ba gaiba wani abu amma da gazin ka tashi zuwa anjima me zai faru wa zai gaya mana gobe me zai faru a rayuwarka da me da me za ka yi wanda ba mu sani ba amma yanzu muna muna da sanin ko mutuwa za ka kasancewa annabi isa zai zo duje zai zo mahaji zo kaza kaza za su faru za a samu kangare wa ‘ya'ya za a samu kaza duk wannan annabi ya faɗa to wannan ba gai ba ne saboda an ga an gaya masa kuma ya isan mana gare mu ina ba ta fahimta sannan wacce riba ake so a samu kasancewa a ce annabi ya san gaibi wacce riba ke ƙarshen wannan magana shi ne riba ana so a kwana da magana in kai da cewa annabi ya san gaibi to sai su yi maza tsallakace to waliye ma sun sani ina fatan fahimta saboda a rinda cuwa-cuwa ka ringa zuwa ana baka sa'a a ce ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza ina fatan fahimta so da'awar cewa wani ya san gaibu shirka ce ita ma da'awar cewa wani ya san gaibu sanin gaibu ya keɓance Allah ne maɗaukakin sarki shine alimul gaibi wa shahada Allah shine kadai masanin gaibi da abin da ke fili amma da'awar wani ya san gabi wallahi dan uwa shirka ce kun gane shirka ne da ka jefan masu da wannan magana ka zauna ga abin da nassun qur'ani da nassun suna suka tabbatar da wani abin amma wani duk sun cika gari da wani abin sun cika ana taudurar mutane kuma haka mutane suke mutuwa da irin wannan aƙidu na banza da wufi waɗanda babu goyon bayan ƙur'ani babu goyon hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi nan kuma har ma mu ahlus suna an sauka sauka da wanda abu baka jin ana taɓo irin wannan matsalolin har ma an taɓo sai zama wai ana ganin dan me ake magana kan tauhidi ana magana kan shirka ta ya ba za a yi wannan magana ba wallahi ɗan izala ku tuba Allah ya jarba ya daraja ku saboda kun tsaya kan tauhidi da fada da bid'a amma yanzu an waye gari wai dan izala zai ce a shi bi su ana wannan magana ai wannan zai kawo rikici ina fata mu fahimta kamar ce muku ai da ma tun da aka fara da'awar da rikici akai shi ma annabi dai zo ba zaman lafiya aka da shi ba ko kuma haka bane ba ba mu da tarihin annabi ya ci duka abu buge shi eh an fafasa masa kai da akan mene akan ya ce a sadar da zumunci akan annabi ya ce a ringa yin sadaka akan annabi ya ce a ringa yin alwala ai sallah kun fahimta ko dan ya ce ayi gaskiya ayi amana saboda ya ce a bar shirka wannan shi ne magana fada ba kuma duk inda ka faɗi ka ce a bar shi kan akwai masu sai kun yi faɗa wannan shi ne sunan magana sai dai in kai za ka ban magana tauhidi a ƙida ɗin to shi kiran sai ku zauna lafiya su kuma su ta haɗa shirka shirka furcin su a ciki Allah ya kyauta to malam ke cewa min ha bayanu annahu sallallahu alaihi wa sallam la ghaiba illa ma ta'ala Allah bil wahyi walidha ankara qawl al yahudiyya da fatan fahimta wannan su ne fa'idojin da na son karanto mana a wannan babi insha Allah ta'ala sai mu koma sabon babi za mu shiga dama mun gama kanta hadisan babu inda malam ya ce babul asha'i allati amara an-nabi sallallahu alaihi wasallama an yus'ada minha fi salah babun da mana bayanin wasu abubuwa masu muhimmanci waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni a nemi tsari da su a cikin sallah wannan abubuwa za mu ji guda hudu ne da tattaunawa malamai game da shi da kuma mahimmancin su a cikin rayuwa malik ke cewa qala haddathana amrun naqid wa zuhair bin harb qala haddathana yaqub bin ibrahim bin sa'd qala haddathana abi an salih an ibn shihab qala akhbarani urwa bin zubair ibn zubair anna aisha qalat sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yas'idu fi salati min fitnatil min fitnatil dajjal مالك حدثني عمرو الناقد عمرو بن عبد الله بن محمد الناقد يا بام حديثي وزهير بن حرب دمال زهير بن حرب قال سبي سكتي حدثنا يعقوب بن ابراهيم ابن سعد يعقوب بن ابراهيم بن سعد يا بام حديثي قال حدثنا ابي تي بابانا بن حديثي عن صالح دغ صالح عن ابن شهاب دغ ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير عروه بن الزبير يا بان حديثي أن عائشة رضي الله عنها قالت نانا شاء الله قارا متى داتاتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناجي من زن الله تلا دمن الله سبت غريشي يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال أشكين صلى سينا نيمان تسري دغ الله كاي دغ فتنة الدجال ina fatan fahimta tace taji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsare Allah kare shi daga fitinar dajjal za mu zo mu ji bayani dalla dalla akan fitinar dajjal da kuma shiwaye dajjal din ina fatan fahimci wannan abin malam yake cewa qala haddathana nasr bin ali al-jahdami wa ibn numayr wa abu quraib wa zahar bin harb jami'an an waqi' qala abu quraib haddathana waqi' qala haddathana al-awza'i an hassan bin atiya an muhammad bin abi aisha an abi huraira wa an yahya bin bukay ibn abi kathir an abi salama an abi huraira qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ما التي حدثنا نصر ابن علي الجهضمي ما النصر دان علي الجهضمي يا حديثي وابن نمير ده ابن نمير wa abu kuraibin da abu kuraibin wa zuhairu bin harbin da malan zuhair dan harbin jami'an an wake dukkan suratu daga wake ibn jarrah qala abu kurayb malam abu kurayb yake cewa haddathana waki'un waki'a ba mu hadisi qala haddathana al-auza'i malam auza'i ya ba mu hadisi an hassana ibn atiya daga hassan dan atiya an muhammad to kun ga wannan yanzu muga makaratu wannan mutum malamin hassan ibn atiya malamai suka ce mutumin kirki ne sosai amma a rayuwa ƙarshe sai da ya koma yara ra'ayil kadari ya fitin da matsalar kadara yana da cin wanda kadara ta fartan ga wahal da su amma gashi babban malami aka ce azai aka tambaye shi shi mala auzai shin in ya Hassan dan Atiya ba mu hadisi ba a tuntube shi ba su ce irin shi za a watan wannan tuhuma a hadisi ai wace tuhuma a cikin hadisi ina fatan fahimta aka ce da yayi sallar la'asar sai ya koma gebe ta ambatin Allah yana takatun kwani sai rana ta fadi eh ko jefar da mazajen suke aiki kenan in aka yi sallah ba wasting time yake ba zai koma ne ta zikiri mala sai rana ta fadi kurba tarihin ibn taymiya ibn taymiya duk wannan garkwarmar da ya ɗiba a rayuwa idan aka yi sallah asuba zama yake sai rana ta fito tukuna yana ta ambatan Allah yana zikiri har sai rana ta fito ta daga sannan yana fulfuli ya tashi koma gida shi gaba da sauran karatuka din to kun ga asali fa jama'a wannan katukan da muke fa su wasila ce amma gaya shine a san bauta Allah madaukakin sarki din yadda Allah din yake so da manzon Allah yake so ina fata kun fahimta amma wasu ga mutum shi karatun abin da ya dame shi ya sauke littafi ka sauke littafi kaza wajen bauta sai ka same shi zero ina fatan fahimci wani abin ya ce an muhammad ibn abi aisha daga muhammad ɗan abi aisha an abi huraira daga abi huraira an yi haibi wa an yi haya ibn abi kathirin sannan ya samu daga yi haya ibn abi kathirin an abi salama daga abi salama an abi huraira daga abi huraira ƙala ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذن الله تقدر من تعالى سبت أغريش ياتي إذا تشهد أحدكم إذن أينكو يقم تهيا كمن دام ذو مجنان غبا فليستعذ بالله من أربع يعني من تألي دا الله يكارش دا أبو بوا قداه يقول يرنغ فتاتشيوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم يا الله أنا نمان كتأريني إنا نمان تألي دا كي ka kare ni daga azabar jahannama wa min azabil qabr ka kare ni daga azabar kabari wa min fitnatil mahya wal mamat kuma ya Allah ka kare ni daga fitinar rayuwa da kuma fitinar mutuwa wa min sharri fitnatil masihid dajjal sannan ya Allah ka kare ni daga sharrin fitinar wato dajjal ina fatan fahimta manzon Allah ne mun tsari kuma yace idan ka zo yin sallah sai ka nemi tsari da wannan abubuwan gaba da haka malamai suka ce su wayannan abubuwa guda hudu neman tsare su a cikin sallah wajibi ne wasu malaman ne jumhurul ulama suka raka cewa wa musahabi ne amma kamar da professor Ali Adam ya faɗa cewa shine da yanda malam Ibn Hazm al-Zahiri daga madawus da mu zo mu ga suka ce ai ba fa abin da ya karkatar da shi ga wajibinci saboda ai ka'ida ta tabbata cikin musallar cewa a cikin usul fiqh cewa mene al-amru yaqtadi madha al-wujub duk sanda Allah ce ka yi kaza ko annabi ce kai kaza abinda wannan umarni ke ba dole ne kai kai wani abin nan sai dai an same ne in an samu sarif abin da ya dauke shi ya sassauta mai koma da shi mustahabi ina fata an fahimci wannan abin to wannan umarnin da manzon Allah ya kawo cewa falyasta'id billahi umarni kai tsaye daga abubuwan gurdan haka wajibi na cikin sallah idan ka zo ka gama tahiyya ka gama salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ka ketara zuwa ga addu'o'i da ake sai ka nemi tsari daga wani abubuwan guda hudu wajibi ne za mu zo mu ji akwai da suke ganin ma idan baka yi ba to sallar sai ka canza ta za mu zo cikin malamai tabi'ai dan shi yayi sallah bai yi su ba ya ce to ai sallar ba ta yi ba sai ka canza wata da haka ka mutane sakaci da wannan abu saboda muhimmancin su da kuma hadarin su ina fata an fahimci wannan abu amma maganar jumhur ba ta da abin da yake bake ta sai abu guda daya ai a ƙarshe wai annabi ya ce sun maliyata khayyar min addu'a ai hasha'a a ƙarshe ne mu ya zaɓa cikin addu'a da so yi ai ba wa'annan abu hudun ne annabi ya ce ya zaɓa ba a addu'a ce aka bai zaɓi ya ga kuɗi yake nema mata yake nema siyasa yake nema me yake nema ya zaɓa mu da ke so addu'a kan shi nan ne aka bai zaɓi ba ce sai abu kaɗai zai addu'a ba amma su waɗannan an wajabta mutum a cikin sallah sai ya nemi tsaye da su a cikin guda hudun nan don haka muna ba da shawara na sha faɗin irin waɗannan akwai practical abubuwa da ake bukata a wajen karantarwa ba daidai ba ne an ga karanta babali kawai a wuce haka nan a faɗa da baka a wuce kawai malaman islamiyya da malaman makarantun matan aure da malaman makarantun secondary school kai tun daga primary primary 4 ya kamata a ce yaro iya wani abubuwan gaba ɗaya jama'a na fata kuna gane shine idan ka go wajen karantar da mutane a makaranta a islamiyya da bukatan aka zo a karanta da alwala ba kawai ka ce farlan alwala guda nawa ne guda kaza ne alisa farlai na daya daura niyya na biyu wanke fuska a tashi na yes yes ka ba da wani bangare na ilimi a haka amma akwai saura saboda mutum zai iya tashi ya haddace farara guda bakwai ne sunonin alwala guda kaza ne ya haddace su gaba daya amma bai iya alwala ba kuma ai mun sha ganin wani abubuwa din da yawa malamai suka koya mana wankan gawa da kaza da likafani sai ga mutum in aka zo aka yi mutuwa ka bashi gawa sai ga yana tsoronta to amma na abi sibilla ba wai bi sunan ta tawalo bane bai iya wankan gawa bane saboda a karance kawai iya shi ina fatan fahimta haka sa likafani haka sauransu to duka irin wannan ibadodin suna bukata jama'a a ringa kwatantawa a aikace ka karantar da yaro yaya hukunce-hukuncen ma'ana farlan aula musabban alwala makaruhai da sauransu ko yes wannan yana da muhimmanci ba kan ku kuma ahlus sunna dan ga ana sakaci da wannan abun ba a tantance farlai musahabai sai cewa a karanta hadisan kawai akwai fa'ida wajen sanin kaza farilla ne kaza musabi ne saboda wajen gyaran matsalolin in ka rikice wanda in baka sauna ba sai mutum rikice kai mutum da ya samu matsala sai ce assalamu alaikum sai canza sabuwa amma a halin akwai simple abuwa zai bi kawai cikin gyara sallar tashi kun fahimta mutum sai manta da wanke fuska a alwala ina fatan fahimta ya sha bamban da wanke manta da wanke hannu sau uku yana so sau uku sai wanke sau daya Allah sa kun fahimta me yasa wancan farilla ne ba abin da ke dauke shi amma wannan madadin wanki uku din sai wanke guda daya shike da ya wadata ba sai ya canza alwalar shi ba in an yi sallah ta yi haka to waɗannan abu ba malaman fikiunan sun yi aikin wahalar banza ba ne fa jama'a kun fahimci wani abun ko suna taimakawa wajen tashkisul masail wajen fidda matsalolin da suke da haka in an zo wajen alwala ta kantar da mutane farillai yaro san me ake cewa farilla cewa farilla shine abin da in ka ka bar shi alwalan ba ta yi ba ina fatan fahimta ko kuma ka bar shi sai da kai nisa to za ka dawo ne ka maimaita shi da abin da ke bayan shi da sauran wannan abubuwa ɗin ga musabai da bukata a karantar da su bayan ka gama karantarwa to abin da ake bukata kuma shi ne ka ce to kowa da koruwa a buta sai ka zauna ka kwatanta masa da ake laƙarara da bismillah da yadda ake wanke zai faru da yake ɗaya kuna kallo yara yake kuna kallo ga minti wanda ya gama abin nan ga biskit ga minti ka aji misali algama sai ka ce to duk wanda yadda aka yi yace sai ka ce masa kun ganna ne din nan to haka sahabi Usmana ko Humran ya wato daga sayyidina Usman dan abi sayyidina Usman ibn Affan ka hada su da hadisan manzon Allah kuma kaka ce to yana guga haka din haka mai ahlabi yace a'a yanzu kai mai ahlabi yace me yake wajen fidda hukunce hukuncen wajibi mu sahabi ne amma wajen jona ibada sai ka jona su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce to kun ga haka eh to haka manzon Allah ya tara sabai koya musu haka Usman ya kanta dalibansa haka annabi ke Allah gashi wa zai kwatanta mu gani don daidai ne daga basir da kaza kaza yara sai ka ga an auna ɗaya ba ne zaka sa su yi a gaba ɗaya dan ba kai muntar din su gaba duk wanda ya sai ka gyara mashi kakkai sauri in zaka dauki wata uku na koya musu ba laifi bane bari ta wa da dadewa na fatan fahimta in an koya musu din sannan kuma ce to yanzu za a yi taimama shi ma ka zo koya masu ga yadda ake taimama ga shi ko ka koya masu kowa ya ka gani in matan aure ne ma to shi ma sai a zo a koyi da aure shi ma annan kuma kaga dole matar ka zama ta iya abuwa ita ma kenan ko dan ba ka zo kanta da matan aure ba wacce sai ta cire dantsan ka kuma ka gani ina ba lalura kenan dole kuma kai ta matar ka ta iya sai a zo a ringa ko kuma a samu wata zakakurar ɗaliba da ta fanci abin sai a zo a koya masu ɗan haka taimama haka tahiya haka salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan wayannan abubuwa suna bukata ake akace to haka nan an zo yin sallah akace ake bukata to yanzu ka zo yin sallah kana yi in aka zo daidai wannan wanda abun to ba koyi za a yi ba duk da in kai ka zo sallah koyi za ka yi wani isti'aza din to amma a lokacin sai ka ce kowa yi ake yi ka zo kana kantar da yara to yi sallan magani in an zo wajen ya tahiya ya iya kaji daidai salatu annabi daidai in ya ketare suka ce a in kai haka sallaka akwai matsala dawo ka karanta wannan abin a koya masu kuma na fata an fanci abin da ke nufi dole a koyar da abin aikace muna isar da wannan sakon ne ga malaman islamiyya malaman secondary school da malaman hadda da malaman mata duk a ringa koyar da abin bayan an karanta to aishi aikace amma da yawa wani suke karantawa in sun zo aikace ga ba su iya ba ko ga zai wani abu daban suka fahimta sabanin abin da kai kake karantar da su jama'a fahimci wani abin ko da haka dai al-isti'aza daga wani abuwa magana ingantacciya shine cewa wajibi ne a nemi tsari daga wayannan abubuwa guda hudu insha Allah ta'ala jama'a fahimci abin ko to a cikin wannan in mun lura manzon Allah ya ba abu mataki mataki na farko ya fara Allahumma inni a'udhu min azabi jahannam ya Allah ina neman tsarkaka daga azabar jahannama sai Allah bai fara da mene wanda ya zama haɗari ɗin shi ne azabar jahannama in aka kare ka daga nan to duk saura mai sauƙi ne insha Allah ta'ala kuma saboda haɗarin sai fara ita sai biyo baya da azabar kabari ina fatan fahimta azabar jahannama dai kowa san abin da ake nufi shine mutum a ƙarshe Allah kare tattare a wuta azabar kabari kuma kamar da muka faɗa jiya shine za a yi maka tambaya kabari kowa ya kai in aka yi maka tambayar nan kamar da muka faɗa je idan Allah ya sa ka ci ka samu ni'ima idan baka ci ba kofa a samu azaba Allah shi kiyaye to sai ya ce mene wa min fitil mahaya wal mamat me fitinar rayuwa da fitinar mutuwa ga wani tafsiri da malik ibn daqiq al-idi yayi kawo zamu karanta shi insha Allah da Allah inda malik ya cewa qalibun daqiq al-id rahimahullahu ta'ala al-imam ibn daqiq al-id Allah ya rahama yake cewa fitnatul mahaya ما يعرض الإنسان ما يعرض للإنسان مدة حياته من الابتنان ابتتان بالدنيا والشهوات والجهالات fitinar duniya a nan abarkin shine abin da yake bijiro ɗan adam a zamanin rayuwarsa na fitinuwa da duniya ka fitina da duniya je mu yi karatu za ka samu wani gaba ɗaya rayuwa shi ya kwashe shi ne maganar iya zai tara duniya ne kawai ina ka fito duniya ina za ka duniya kullum kullum shi ƙwarin jam'in mali tara dukiya kun fahimci wani abin ko irin shi ne sai ga mutum ya zo mutuwa kuna ta ce mai ce la ilaha illallah shi kuma yana ce muku mene yana cewa to gida kaza da Allah a so a fara kaftin ba goma sha biyar a yi kaza can mai hayan bai biya ba dubu kaza ba saura dubu kaza haka za ga mutum sana mutuwa wallahi wannan magana ke ga muku magana ce tabbatacciya mala albani ba mu labarin wani mai sai da rake a ibada tun da ya tafi shirin kullum mai yake sana'a shi rake kawai tun safin ya fito bai na yanka ana iyan kaɗin nan lokacin ma ana kashe taro sisi taro sisi haka kullum ƙyar ƙyar tallin shi taro sisi taro sisi haka zai wuri sallah ma sai dai a gurguje dawo shi dai taro in ma yana yi kenan taro sisi taro sisi haka da ya zo mutuwa lafazar da ya mutu suke nan tarosisi tarosisi shi ne kalmar shahada shi tarosisi tarosisi kalmar shahada kenan saboda abin da ya cinye rayuwar shi na yi kenan akwai da ne kudubar juma'a tare da irin wannan usulubi din bayan mun gama wani sai ya mun to mala ai kaman ka san abin da yake faru ce wani dan uwansi ne na wajajen so ba suka je gaire shi ga zai mutu sai suka ga ce shi wane eh ka ce la ilaha illallah shi kuma na ce musu a'a akwai wani gida waje kaza a waje kaza ya ce za a rufe kwanan shi a je a so kwanan shi suna ganin cewa ga ya zo gargara shi ko yana masa maganar gyaran gidan shi ya ce malam akan haka mutumin nan ya cika akan haka mutumin ya cika saboda mene imtala kalbuhu bid duniya duniya ce cike da zuce shi ina fatan fahimta to shi ne ibn da kikirɗe ya ce fitinar rayuwa da annabi ya ce a nemi tsari da ita ma ya arziki insan shi ne abin da ke bujiro ɗan adam muddata hayati a rashin minal ibtitani bid duniya na fitunuwa da san duniya ina fatan fahimta sai ce wa shahawat da fituna da sha'awar sha'awar rayuwa kowa da irin sha'awar shi wani sha'awa din shi shine kullun dai gidan shi ya canza fenti ya canza furniture ya canza kaza ina fatan fahimta wani shi kuma sha'awar shi kawai ta kare akan mata wani sha'awar shi shine makamai sai to irin wannan sune wal jahalat da kuma zama cikin jahilci wannan shine fitinar rayuwa sai malai ce wa azamuha wal iyad billah mafi girman fitinar rayuwa yace Allah tsare mu amrul khatima indal maut shine al'amarin cikawa lokacin mutuwa wannan shine mafi shari mafi tsanani na fitinar rayuwa shi yasa kullum muke cewa Allah ka sa mu gama lafiya Allah muska ka sa mu cika da imani saboda mafi hadin rayuwa kenan don akwai wanda sai ya zo gab da mutu kuma shikenan sai Allah su barkace mashi sai ce wa fitatul mamat ita kuwa fitunar mutuwa da annabi ya ce al mutari ya juzu an yura da biha al fitnatu indal mauti zai yi ya zama ana nufin fitina lokacin da mutum zai mutu udhifat ilayhi liqurbiha minhu an danganta shi fitinar da ke gab da mutuwa ne saboda kusancin da ke tsakaninsu wa yakunu miradu bi fitnatil mahaya ala hada ma qabla zalika sai zama abinda ake nufi fitnatar rayuwa a wannan fasar kenan abinda ke kafin lokacin mutuwa din wa yajuzu an annako ma qabla zalika wa yajuzu an nabiha fitnatil qabr kuma zai zama abinda ake nufi fitnatil mamat din shi da abinda ke cikin kabari وقد صح كما انغنت يعني في حديث اسماء الاتي a cikin hadisin na asma wanda zo nan gaba fil kusufi a cikin maganan sallar kusufi wali annahu qad uhiya ilayya annakum wali annahu qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburi qariban aw mutafita masjid dajjal cewa annabi na cewa kuma amun wahayi cewa ku dinnan za a jabci ku a cikin kabari kusa ko kuma irin fitin za a muku ta masihud dajjal wala yakunu ma hadal waje mutakarrarun ma qawlihi azabil qabr sai zama an in ya zama an dauki wannan fassara zai zama ba a maimaita magana azabar kabari ba kenan Allah sa mutane suna bi da fassarar shi sai ce li annal azaba mutarattabun alal fitness domin ita azaba ta ta do ta wato ta gine akan fitina da mutum ya samu ta mutuwa tasa ko kuma fitar rayuwa Allah samu dace to zuwa dai sauran fassarori da malai kawo masu yawa game da wannan an fahimci wani abin ko sai malai ce wa min sharfin masih dajjal sannan sharin fitar masihu dajjal kamar muka ji shi dajjal din nan wani mutum ne wanda zai fito a ƙarshen zamani zai zama mai fitina zai karaɗa ko ina a duniya kana da rai baka tsira ba ka mutu baka tsira ba wanda lokaci ba zama bana gani sai in Allah ya kai mako na gaba za mu tattauna matsalar da matsalar 'yan akalaniyu da ke raddin maganar daujal da irin fassarar suke bashi na banza a wannan zamani Allah shi yayi sai mu koma sama cikin matani insha Allah ta'ala malaki cewa قال حدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرني أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم قالت فقال له قائل ما أكثر ما تستعيد من المجرم يا رسول الله فقال إن الرجل إذا كرم حدث فكذب ووعد فأخلف إمام مسلم كيتوا قال حدثني أبو بكر ابن إسحاق مال أبو بكر بن إسحاق يا أبو حديثي قال أخبرني أبو اليماني أبو اليماني أبو حديثي قال أخبرنا شعب بن شعب أبو حديثي عن الزهري الإمام الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عروة بن الزبير أبو حديثي أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم للينا عائشة ما ترمن زن الله تدرى من تلا سبت أغريشي أخبرته تاباش الأباري أن النبي صلى الله عليه وسلم شو للي من زن الله تدرى من تلا سبت أغريشي kane da ofis sala ya kasance na addu'a cikin sallarsa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ya Allah ina da matsayi da kai ka kare ni daga azabar kabari wa a'udhu bika min fitnatil masih dajjal ya Allah na maka kare ni daga fitinar wannan masihud dajjal din wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat ya Allah ina neman tsari ka kare daga fitinar rayuwa da ta mutuwa Allahumma inni a'udhu bika min aminal ma'thami wal maghribi ya Allah ina neman ka tsare daga dukkan wurin da zan je in samu zunubi ko kuma dukkan abin zai sa ni cin bashi ina fatan fita ma'tham wato wuri ko kuma hali ko ne da ya saka zunubi samun zunubi sannan maghram shine duk abin da ya saka cin bashi Allah ka tsare fatara da talauci da waye da sauransu Allah ka tsare mu da wannan abin qalat aisha tace fa qala lahu qa'il wani mai magana sai ce da manzon Allah a ruwaya mun je imamu nasa yake cewa tace sai ita ita ce da kanta alqa'il din amma nan sai tace qa'ilun amma wata kuma ta bace ita ce cikin manzon Allah ma aktsar ma tasaidu min al-maghribi naga ka yawaita neman tsari daga cin bashi qala ya rasulullah kun fahimta shine ma akthara ma tasaidu min al-maghrib me wato wannan siga ta ta'ajjub ake cewa ban san nan fasara muku da Hausa ba siga ce ta ta'ajjubi eh wato cikin mamaki take cewa kai manzon Allah naga kai waita neman tsade da cin bashi qala sai ce inna ar-rajula idza garima abin da ya faru shine idan mutum ya ci bashi haddasa fa kadaba zai magana kuma ya karya wa wa'ada fa akhlafa zai alkawari kuma ya saba ga cin bashi to kuma wannan cin bashi din kaga in ya zama mutum ya samu ka kaga fitin rayuwa ta samu kenan saboda mutum ya dauki siffofi guda biyu ɗaya ce ta rage mai kawai cikin siffofin munafikai ko ba haka ba idza haddasa wa idza wa'ada to abin da yake kawai idza utmina khana ya zama munafiki ko ba haka ba shine to matsalar cin bashin kenan haka kuma abin yake idan mutum yana yawan cin bashi kuma bai da sadad bai da abin nan bai da gaskiya haka zai zama abin in lokacin biya bai yi ba zai zo ce mene wallahi tallahi akwai wasu kuɗi da yake jira ne ba abin da yake jira ko ba haka bane ba ko kuma wallahi tallahi ya sai da wasu kaya ne ya ta mutane ƙarya ya mutum mai kuɗi kaya ya wasu mutane ƙarya zai ce zai kawo gobe kuma ya san goben nan ba za ta samu ba ko nan da sati daya ya san kuma da sati din ba zai samu ba to kaga wannan in kallo kenan bashin ya zama mai matsala ya zama mai rubusa addininsa kenan tun ta kashe na ƙarya ta kashe na saba alƙawari shi sa manzo Allah ce to kin ji da yasa nake neman tsari daga cin bashi kenan Allah ya kyauta don haka ma muna nasiha ga mutane cewa lalle su ringa nisanta cin bashi sai fa inda bukata ta kama na farko in ka san inda za ka ringa ka biya kana da hanyar biya to babu laifin ka ci bashi saboda annabi ya ci bashi sannan ummu salma ko maimuna na ma cikin matan manzon Allah takan ci bashi har dangin suka ce mata dan me take cin bashi ta ce annabi ya ce ai duk wato duk wanda ya ci bashi yana nufin zai biya bashin san da ya ci da gaske yana nufin zai biya to Allah zai kasance tare shi har sai ya biya wannan bashi din kun gani ka ci bashi da niyyar zaka biya to Allah zai taimake ka biya in ku haka mutu baka biya ba da niyyar biya din kuma da struggle akan ka biya to Allah zai biya maka da haka tana ce annabi ba yana cin bashi din duk da haka din amma abin da ke so shine zama da aniyar biya kai ba wai ka ga wani na fantama barka ce kuma barka barka ya gina ka ka je ka shirya mai ƙarya da muƙaddima da khatima ka anshi kuɗin shi kai ka san ba biya za ka yi ba kun fahimta bayar wannan ma Allah ba zai taimake shi don biya din ba sannan ko irin sun fi yin ƙarya da kaga zai ce maka wallahi tallahi ai kaza kaza da kaza har da rantsuwa shi ba ya ta tsara ka ya ta tsara ka Allah sa mu dace shi kuma bashi kamar da muka sani al'amarin bashi abu ne na taimako kamar da Allah karantar da mu shine cewa mutum wani zai iya cin bashi da ne biya din amma ta kakke masa ya ci din da ne biya din ko kuma ya ci bai san zai bai da hanyar samu din amma bukata ta kama dole ya ji ya ci bashi wato a tira insha Allah da ya samu irin wa'annan annabi Allah ya mana ya mana ishara kan cewa fa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara kai da Allah rufa asiri sai kaga dan uwanka yana ta makarara gefe yana kwane-kwane to ka daga mai kafa wani lokaci din da kuma za ka yafe mai gaba ɗaya to da sa ka yafe maka alkhairi ma ina fatan fahimta Allah shi kiyaye to wannan shine ƙarshen wannan hadisi insha Allah ta'ala imam muslim sake cewa a sauran hadisi na gaba yace qala wa haddathani zuhair ibn harb qala haddathana walid ibn muslim qala haddathani auza'i قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة مسيح الدجال مالتي زهير بحر يا باش حديثي قال حدثنا الوليد بن مسلم وليد بن مسلم يا باش حديثي قال حدثنا الأوزاعي أزايا بن حديثي قال حدثنا حسان بن عطية حسان بن عطية بن حديثي قال حدثني محمد بن أبي عائشة محمد بن أبي عائشة بن حديثي أنه سمع أبا هريرة يقول يا جاء أبو هريرة الله قال مسجدنا تيوا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زن الله تلا من الله استبت أجريش يا idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir idan ɗayan ku gama tahiyya ta ƙarshe kaga wannan duk hadisin gabata bai bayyana ina za a yi ba amma wannan ya bayyana mana ƙara a wacce tahiyyar tahiyya ta ƙarshe annabi ya ce falyata'awwaz billahi min arba'in annabi ya ce nemi tsari da Allah madaukakin sarki daga abubuwa guda hudu min azabi jahannam ya nemi tsaye daga azabar jahannama wa min azabil qabar ya nemi tsaye daga azabar kabari wa min fitatil mahaya wal mamat da fitina ta rayuwa da fitina ta mutuwa wa min sharril masihid dajjal da kuma sharrin wato wannan masihud dajjal din ana ce da shi masihud dajjal ne malamai suka ce saboda kara da kasa zai taka ko ina wasu suka ce kuma saboda shafaffan ido da shafaffan bangare da yake da shi kun fahimta so wayannan hudun guda hudun su ne dole dole amma wancan ƙari na ruwa aisha da muka cewa wa minal ma'athami wal magrim ya kamata shi ciki amma shi bai cin wannan guda hudun da mutum zai takaita akan wannan guda hudu din to ya sauke wajibin da ke kansa amma in ya ƙara da wancan kuma guda ɗaya ya yi ƙari da tabbatar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama مسلم سي حدثني الحكم ابن موسى قال حدثنا حكل ابن زياد قال حول السند وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرني عيسى يعني ابن يونس جميعا أن أوزائي بهذا الإسناد وقال إذا فرغ أحدكم من التشهد ولم يذكر الأخير مسلم سي حدثني الحكم ابن موسى الحكم بن موسى بام حديثي قال حدثنا حكل ابن زياد hikal ɗin ziyarar ba mu hadisi wa hawwala sanar muslim ya sake kuma ta makanta ya ce haddathani ali bin khashram ali dan khashram ya ba mu hadisi ala akhbarna isa malam isa ba mu hadisi ali ibn ibn yunus dan yunus jami'an dukkan su an auzai da imam auzai bi hadal isnad wannan isnadin wa qala yake cewa idza faraga ahalukum min at-tashahhud idan dan ku ya kammala ya gama tahiyarsa walam yadhkur al-akhir amma a wannan bai faɗi cewa tahiyya ta ƙarshe ba ina fatan fahimta Allah samu dace zamu kwana ne insha Allah ta'ala abin da ka faɗa ne dai Allah ka ba mu lada laifukan mu da kurakuran Allah kafe mana ai baka turo da ruba to masu wani tambaya su barin Allah kai mu mako mai zuwa sai su zo saurara insha Allah abin fara da Allah ka wa mu lada kurakuran Allah kafe mana muke ta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah